نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna goma ga watan sha'aban a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1443 muna kuma goma sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da ashirin da biyu allah ya ƙaddara mana zama a babban masallaci na fada mai martaba sarkin gomez a ci gaba da karanta littafin al'arba'unan nawawiya wanda yau za mu yi zama na goma sha biyar a lambar hadisi na goma sha uku wanda imamun nawawi ya ce alhadisu salisu ashara hadisi na goma sha uku an abi hamza anas bin malikin radiyallahu anhu خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري wa muslim hadisi na goma sha uku an karɓo daga abu hamza anas bin malik anas dan malik yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka haddace hadisai ko suka kama duniya hadisai sama da guda dubu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya samu alfarma a zaman gidan manzon Allah da yin hidima a cikin ta tsawon lokaci tun yana ƙarami har Allah ya ƙaddara shekarunsa suka ja ana masa alkunya da abu hamza Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda na ga kuma shi ne karan farko da muka tsinci hadisinsa a cikin wannan littafi na al'arba'unan nawawiya ya ce to daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum dayanku ba zai yi imani ba ko bai yi imani ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa dan uwan shi ma yuhibbu abinda shi yake so li nafsihi ga kansa dayanku ba zai yi imani ba har sai ya so wa dan uwan shi abinda yake so ga kanshi rawahu al-bukhari wa muslim wani hadisin imam al-bukhari da muslim ya rawaito shi shi ba kamar hadisin da muka wuce a rana ya tawo takaitaccen hadisi ne kuma sakonsa a fili yake ɗayan ku ba zai yi imani ba sai ya so wa ɗan uwan shi irin abin da yake so shi a karan kansa yana daga cikin hadisai shi wannan wanda malamai suke nuna cewa wajabci na mutum ya koyi karatun addini a wajen malamai idan babu malami ko ba jagora waɗannan suna daga cikin hadisan da waɗansu ba za su iya fahimtar su hakikanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke so a fahimce su ba idan mutum larabci ya iya ba larabe ne in aka gaya masa la yu'minu ahadukum ɗayan ku bai yi imani ba idan bai yi imani ba to menene shi me yake shi imani kafirci da haka abin da zai dauka matsawar wani yana so ko baya so ga dan uwansa abin da shi ke so wa dan uwan shi fassara ta gaggawa da za ta zo shine wannan mutumin bai imani ba to amma idan kuma malamai ne da jagorori sai zama to suna da bukatar a irin waɗannan gurin a samu ta'awili ta'awil shine a samu nassoshi waɗanda suke makamanta wannan hadisin sai a ga menene haƙiƙanin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin sai malamai suka samu yana da riwaya a wajen Muslim yana da kuma riwaya a wajen Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad a riwayar Muslim la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi ko da shakku ma yuhibbu li jarihi auli akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko dai so ma dan uwan shi ko ya so ma makwabcin shi abin da yake so ga kai shi riwayar ahmad ibn hanbal ita ce ta tabbatar da hakikanin abin da manzon Allah ke nufi la yu'minu abdan ko la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair dayan ku ko bawa ba zai kai haƙiƙanin imani ba ba zai kai ƙololuwar imani ba har sai ya so wa al'umma irin abin da yake soma kanshi na alkhairi alheran da kake so ma kanka to sai ka so wa irin shi ga al'umma sannan ka zama to mai imani a nan sai manzan Allah gaya mana abinda ake nufi kenan kamalul iman za a iya samun imani amma ba cikakke ba wannan ke nuna cewa idan mutum yana da wani gilli ko yana da kiyayya ko baya so mutane su samu abin da ya samu sai zama to a wani hadisin muka koyi cewa he ba arne bai zama ba kafiri ya zama ba sannan hadisin sai ya fidda fahimtar wawaye a cikin al'umma wani akwai mai neman bala'i da rigima wani za ka zana ta dan rigima ne ko dan daru ne dan neman masifa ne ina ma a hura ƙahon kiyama ko a kawai tsinon da ra'ayi ko so ai abin da yake so a kansa ne ko to idan ya so a mutane irin wannan fa sai ya zama jona da imani mutumin da yake neman bala'i da masifa sai waye gari yana neman to ina ma masifa duk ta faɗa al'ummar musulmi tun da yana so a karan kansa yana ɗaukar imani sai a imamu haziwa tsibamai musulmi ta sai a ahmad ta bayyana masa cewa faga abin da ake da bukata la ya bulugu abdul haqiqatal iman hatta yuhibba lin nasi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi har sai ya so wa mutane abin da yake so wa kansa na alkhairi da haka kenan idan kana da wata muguwar manufa da bakin ciki da hassada da keta da neman asara da lalacewa so dan kaso al'ummar musulmi wannan ba imani bane ba abinda kake so kadai na alkhairi to wannan shine ake kira imani da haka kenan wannan ya fassara mana abinda manzon Allah ke nufi a wannan hadisin la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zamanto ya samu cikakken imani ba wanda 100 bisa 100 babu karaka a cikin sa hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwan shi ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so shi a karan kansa bisa kallo da nasoshi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai sai suka kalla wanda ya ƙara taimaka musu a wajen fassara wannan hadisi da yawa manzon Allah ya kore imani akan waɗansu ayyuka mai wannan korewar take nufi sai suka hada suka tada ta da wannan hadisin suka ba su matsaya guda ɗaya kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مزناتي بزي زنبا الوقتين da yake zinadin yana matsayin mumini wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min haka barawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake wannan satar a kira shi mai imani haka manzo Allah ya rantsuwa a wani hadisi ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wata ruwa aka tambaya man ya rasulullah sai ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai huta da bala'insa ba wanda makwabcinsa bai huta da farmatansa ba wanda makwabcinsa bai huta da sharrinsa ba makwabtansa a tsorata suke da an je higo unguwa ko zai tsam a lulluke yaya a ce karko fita ya zo to duk wanda makwabtansa suke masa irin wannan taka tsantsan din ake tare tare ake tsoron sa manzo Allah ce bai imani ba kware da gaske to kaga da la yu'minu ahadukum da la yazni zani da la yasriqu sariqu da la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duka waɗannan suna kore imani sai malamai suka kalla kenan shi imani yana da wajibai yana da rukunai a cikin wajiban imani in an rasa wani abu a cikin rukunan imani in an rasa wani abu manzon Allah ya kore imani amma ba yana nufin ba mutlaqul iman ba ya nufin dukkanin imani babu sai dai zaman to wani bangare na imani ne babu wannan yasa hayo a karatun aqida sai ake da kungiyoyi guda biyu su kallon waɗannan nasoshin suka yi kallo safahi kawai saman suka kalla ya zo teku kawai da ya ga kumfa sai ya ce ai duk ruwan a bace yake haka kawai suka masa to yanzu ko ke kudan ta dauko kumfa sai a ce duk ruwan ku ba da kyau iyaka wannan ne da ta yi ma ambaliya ta watso da shi sauran za ka ga ya koma garau to irin wannan kallon suka wa na soshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka samu khawarijawa su khawarijawa koya mutun ya aikata kabira sai su ce arne ne ya zama kafiri saboda manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi matsawar babu ba imani la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min da zarar kai zina sai maka ka zama arne ka zama kafiri da zarar kai sata sai su ce ka zama kafiri da zarar kai ƙarya sai su ce ka zama kafiri wannan shi ne aka ce akwai tsanantawa kallo da hadisan da suka zo da wa'i narko akan wanda ya sako aka samu kuma wasu bangaren su waɗanda suka nuna cewa Allah yana gafarta dukkanin zunubai inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a da faɗin man kana akhiru kalamuhu la ilaha illa Allah dakhala aljanna nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim to sai suka kalli nasoshi da suke kira zuwa ga tuba zuwa ga aljanna zuwa ga rahamar ubangiji sai suka ce a duk laifin da mutum yayi wannan baya hana yin imani in Allah da dan aljanna ne in Allah dan ni ne na sa su a gudansu kawai duk saban da ka aikata sau ɗan aljanna ne wanda aka ce bai yi daidai ba kuma bai yi kama da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan baya nufi idan mutum ya kuskure kafa'an mu ce masa arne ne dan wuta ya zama kafiri kuma wannan baya ba da kofa mutum ya yi dukkanin taɓargaza da ta'asar da yake so da haka malamai sai suka kalli wannan hadisin suka haɗa shi da ɗan uwan shi cewa abin da ake nufi ba imani ko kam aka ɗauke masa ba abin da aka ɗauke masa shine kamalar imani to da aka ɗauke masa kamalar imani sai malamai suka kalla tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa suka zo bayan su to me ya kamata a kirawo shi idan mutum ya zama to a ransa baya so wasu su sami irin alherin da ya samu me ya kamata a kirawo shi a kira shi naqisul iman ko a kira shi da'iful iman ko kuma a cire masa sunan imani a bashi sunan musulunci a ce kawai musulmi ne dai jabir dan abdullahi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abdullahi ibn mubarak a cikin tabi'ai suna ganin a'a yana nan a matsayin mai imani amma naqisul iman ko da'iful iman la yu'minu ahadukum ai dayan ku bai imani ba cikakken imani hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwan shi ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so a karantarsa wasu kuma suka ce a'a ai da zarar an samu mutum yana da waɗansu abubuwa da bai cika ba to yana nan a matsayinsa na musulmi wannan magana ja'afar dan aliyu dan abu talib yana daga cikin masu waɗannan mazubarita a kirahi musulmi ba za a kirahi mai imani ba kamar da ɗansu mutane suka yi tutiya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai mu mun yi imani Allah ya ce qalatil a'rabu amanna Allah sai ce musu qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum larabawan kauye ko yan bayan gari suka ce mun yi imani Allah ya ce ce musu a ba su ansa lam tu'minu ya zuwa yanzu dai ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai kun musulunta kun bai ga wuya Allah ce walamma kalmar lamma allati tufidu nafiya fil madi wal hadir wacce take kore abin da ya faru a baya da abin da yake faruwa a yanzu har daidai yanzu da ake magana babu imani a zuciyar walamma yadkhulu al imanu fi qulubikum har yanzu imani bai zauna a zuciyar ku amma Allah da musulunci ne shi yasa ce musu kullakin qulu aslamna daga suka ce to waɗanda aka same shi mazinaci ne barawo ne baya san wa al'umma irin abin da yake so wa kanshi yana nan a cikin musulmai amma bai shigo cikin masu imani ba kamar yadda muka wuce kuma a hadisi biyu musulunci matakai matakai ne waɗansu suna nan a matsayin musulmai waɗansu suna nan a matsayin muminai waɗansu suna nan a matsayin muhsinai da haka a masallacin na Allah kaɗai ya sani wasu mu musulmai ne ko wata kalmu duka musulmai ne ko wasu cikin mu muminai ne ko mu duka muminai ne ko wasu muhsinai ne ko mu duka muhsinai ne ko kuma duka ne matakan akwai cikin mu akwai musulmai akwai muminai akwai muhsinai daidai da abin da ya faru a hadisan idan akwai to shine abin da hadisin yake magana a kai shi a dunkule idan ka kalli wannan hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi malamai abin da suke so shine dukkanin alkhairi da kake so a duniya to ka so al'ummar musulmi su yi tarayya da kai dukkanin sharri da masifa da ba ka so to ka yi fatan dukkanin al'ummar musulmi su kubuta daga wannan masifar da ta shafe su shi ne abin da ake nufi malamai suka ce in ku haka ce fassara to ha yau dole sai an kalla zuciyar mutum ta kubuta daga hasada ta kubuta daga gilli ta kubuta daga algishu algus idan an rasa waɗannan abubuwan suka ce babu yadda za a cewa musulmi yana son wa ɗan uwansa abin da yake so ma shi sannan kuma haɗa da hadisin Nu'man ibn Sabit da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masalul mu'min ko masalul mu'minina fi tawadduhim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce gaba daya masu imani to kamar gangan jiki ce kwaya daya ta wajen soyayyar su wajen tausaya ma junan su wajen jin kai da juna kamar gangan jiki ne kwaya daya idan wata gaba a cikin jikin ta samu matsala to dukkanin jikin zai amsa ta hanyar makyarketa da zazzabi yanzu duk ga muna lafiya kalau wanda ya tashi fita aka sa filaya aka matsa dan yatsan shi sauran jikin zai ce bai san me yake faruwa ba tsinin dan yatsan kawai aka kama tsinin dan yatsan duka sauran jikin sai ya ji ba dadi barantana a ce a sa wani abu a ce a cizge farcen ka kadai kai ba ma ba a sa ba a cizge fa me yankan farce ya higa wallahi ka ji ba dadi ya ga mutum yana ta shafa hannu yana ta murzawa sauran jiki he ya ba da labari akwai matsala a cikin jiki yasa aka ce to siffar mumini shine idan masifa ta faru cikin al'umma za ka gani cikin bakin ciki da damuwa in masifa ta sauka a al'umma aka ga baka yi bakin ciki ba baka samu damuwa ba baka samu kunci a ranka ba to babu cikar imani a tare da kai idan a zuciyarka akwai hasada akwai gilli akwai alhus to babu cikar imani tare da kai sun ce shi mai hassada abu biyu Allah ke jarrabarsa da shi ko dai ya zamanto alkhairin da ya samu baya so wani ya zo ya tadda shi ko bihi cikin sa ko kuma kai alkhairin da ka samu shi bai samu ba to baya so zanka da shi ya sa malamai suka ce duk wanda ya samu alkhairi ya bakin ciki wasu su samu to akwai matsala wanda za ga in ya samu wata dan indararo da Allah ya buɗa masa yake dan samun biyan bukata to duk yadda za ku yi ba za ku sani ba sai wannan ruwan ya kare kada eh idan ya leka ya kwarwata ya kwarwata ya ga babu yake da ta ai mun more ai lokaci kaza to yanzu tunda babu sai ba ku labari amma tunda da akwai ba zai ta buɗa muku ba saboda me kar baka samu ka samu irin abin da kake yake samu to yana da wannan hassada ya aka ce to shi ma har yanzu imani bai tabbata a cikin zuciyar shi ba ko gilli yana da keta dan me Allah zai maka wata rahama yasa da Allah yayi magana akan al-muhajirun yayi magana akan al-ansar sai yayi magana waɗannan suna da falalar da duk duniya ba wanda yake samu duk kokarinka wallahi ba za ka samu ba abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu ba wanda zai samu a bayan su yasa yace wallazina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ce waɗanda suka zo a bayan su zaka ga suna addu'a Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani Allah karka sa mana wata hassada da keta a cikin zuciyarmu saboda ai manzon Allah yayi magana da su manzon Allah ya zauna da su manzon Allah ya yi aure a gidajensu manzon Allah ya bada aure a cikin gidajensu manzon Allah ya raba musu aljanna manzon Allah ya roƙa musu gafara manzon Allah ya yi musu sallah manzon Allah ya yi musu addu'o'i manzon Allah ya yabe su wani kawai yanzu yana zaune ya gama shan shayi gwamnati ta bashi albahi sai kafa ma karfa ya ce ai dutsi nan ne in ba a bashi albahi wancan lokacin da yi baya shan shayi ko sun sha amma yanzu kai kaga duk Allah ya hore maka waɗansu abubuwa da Allah bai hore musu ba amma yana jin bakin ciki dan me suka ga manzon Allah yana jin bakin ciki dan me suka taya manzon Allah ya yi yana jin bakin ciki dan me Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu dan me yasa Allah ya yarda da su da haka kullum baci ransa da bakin ciki shi me yasa Allah ya yafe wa sahabban manzon Allah ya yarda da su so malamai suka ce duk wanda yake da gilli akan yan uwansa da suke raye ko yan uwansa da suka mutu to waɗannan mutumin akwai alamar tambaya a cikin imaninsa yasa za ka ga wallahi wani sai Allah ya maka wata baiwa ka mutu a yi shekara ashirin ko talatin da mutuwarka amma bai daina gaba da kai ba kullum in ya tahi misali da kai jawana ma da ake ganin kaza ne yau da an duba kaza da kaza da kaza hile ya ce kaza shekara talatin za ka mutu amma wallahi yana faɗa da kai wannan akwai gilli a cikin zuciyarsa to kaga alama ce ta cewa duk wanda ya samu gilli a zuciyarsa ko ya tuhuma imaninsa baya cika wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kada a samu mutum da gish al-ghus ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana yawo a cikin kasuwa inda ake sai da dinki sai ga wani abun da ake aunawa ya bani sha'awa matuƙa da gaske manzo Allah ya danyi haka ya taba irin ya burge shi koda ba sai zai ba yana sa hannu kai ya ji lema a hannun shi sai ce kai me haka ya abu a sama amma in sa hannu in jiki sai ce ya rasulullahi asabatu sama manzo Allah ai ruwa ne ya taba shi yace dan me yasa da ruwa ya taba shi ba za ka fuddo ba ka bayyana yadda mai sai zai gani kwarara sai ce man gashana falaysa minna duk wanda ya yaudare mu yayi mana alkus to baya tare da mu da kenan duk inda ka ga alkus akwai wani abu da zuciya ce ba ta so shi ne kake so ka lallaba ka karawa ɗan uwanka wani mutum cikin tabi'ai ibn wasi ya zo kasuwa zai sai da jakin shi gashi abin sha'awa wani ya zagaya ya zagaya sai ya ce mashi a tarba huli za ka amince min in sai wannan jakin sai ya ce laura bi tuhu laka ma bi tuhu da na baka garanti akan sadaban sai da shi ba tun da ka gana kawo shi kaso akwai matsala akwai harbi akwai cizo ka ga mutum gaskiya ka ga kenan ishu na algus akwai matsala a kansa akwai wani abu da ka guje ma kanka kuma kake so dan uwanka musulmi ya fada cikin sa dan haka ka ga mutum gaskiya da gaskiya kaga kenan da manzo Allah ya ce man ghashana fa laysa minna wata inda an yi bayani kwarara za ka gane akwai matsalar imani a cikin man ghashana fa laysa minna da haka to waɗanda za ka ga in suna da saniya mai masifar fada wadda ba a noma da ita in za a kai ta kasuwa mutane suna da albasa har kwaya ake saya a jika musu kaga sun yi hiwu abin tausayi wallahi da yamma ta sake su da kyar za a kawo ta gida sai dai in sace su ma su zama da masu sai da dawakai akwai dokin da baya hayuwa to idan za a kai shi kasuwa sai a masa amu a hada masa a hada masa eh la'asar ya shiru a yi ta sarrafa shi yaro ya je ya dawo ya je ya dawo wala da kun kuskura kun ba yaro ya hayo shi sai dai ku nemai a wani garin ya gudu to irin waɗannan gaskiya da gaskiya ake faɗa ba a ɓoye aibinsu ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce albayya li bil khiyar waɗanda za su yi ciniki to suna da zaɓi a cikin cinikinsu sai manzon Allah ce fa in sadaka wa bayyana burika fi bai'ihi ba idan za su yi gaskiya su bayyana aibu Allah zai samu su albarka cikin cinikin su saboda gaskiya da bayyana aibu wannan yana tabbatar da cewa akwai kyakkyawar ƴan uwantaka da zamantakewa ta zahiri amma akwai mutanen da ko gida za su saida ba sa saida hidda damuna ka san illan da damuna zundum alwa za ka yi yawo da aka haya bari he rani ya yi rani duk an ta ake taɓa unguwa ta yi haske ya zo a ta zagaya kai da ka zo ka ga fenti kya he ka sai yayi a yi ga nuna maka ce a ɗaki uku ne da pop da waye yi kuma tsaye ka rasa kaɗina za ka yi ga ɗaki uku in ya lallaɓa ya caka maka he tafi kuma he fara wani gini to irin wannan wajibi ne ka gamsa ka ce amma ha matsalar gidan da damuna ruwa har gwiwa kai in kuma haka ba ka bari sai lokacin da unguwar take iya cikanta sai ka dauko shi ku tafi ku yi nan ka ce ai mota ba za ta ba abin nan ka ce ba za ta ba ku nade kafa can can haka ne jaula ya gasa ce babbar matsalar unguwar nan ba ta shigowa da daɗi yasa nake so in tafi kage yanzu ka gaya masa gaskiya shine maza Allah ya ce fa in sadaqa wa bayyana idan sun yi gaskiya sun bayyana komai duk abin da ka san idan mutum ya sani ba zai sai a gaya masa shi kulla ciniki yiwuwarsa da fasawa a hannun Allah yake wala ba maki lokacin da ka gaya masa gaskiyar kuma ya Allah jarrabe shi da san abu sai ce zan iya eh to amma kuma akwai mutu a cikin shi wanzu ta kil karatun da nake akwai wani yaro da ya zo zai sai wani fili na gaya masa na ce wallahi wannan filin ya fi karfin ka ita amma da zan iya saya na ce wallahi ya fi karfin ka na ce in damuna ce ita ce na ce wallahi ruwa har gwiwa ya ce zan iya mala ya ce to shikenan ya je ya siyo bulo wajen ɗari hudu ya kawo ya kawo tifar ya ya zuba ran da za a yi aiki Allah ya taimake ya aka zinduma ruwa yana zuwa ya ga ruwa gaba ɗayan sa ya wuce inda yake tsammani a ranar wallahi sai da filin ta dama na gaya maka so shi yasa ka ga wani lokacin kaga hidda na gaya masa gaskiya har Allah ɗora masa jaraba san abu so ita gaskiya ita ce magani duk yadda kake da dubara da san a yi ciniki wallahi sai Allah so ake ciniki sau nawa za a yi ciniki a ba da la'ada a rubuta shaidu a yi alkawari kuma cinikin yake iwa Allah bai kulla shi ba da haka wayo baya yin ciniki amma idan ka yi gaskiya sai Allah ya zartar da cinikin zai sai Allah samu albarka cikin abin da ka samu za ka iya yin cinikin ka samu riba ka kai kudin a gida ka ajiye barayi su biyo ka a ranar su dauki sai Allah ga dama manzo Allah ya ce wa in kadaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima idan suka yi ƙarya suka boye aibu to sai Allah madaukakin sarki ya cire albarkar rikicin su da aka ci ciniki yana da bukatar a yi gaskiya in an yi gaskiya an fita daga algus kuma an tsare yan uwantakar da muke magana a kanta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya zama ci abubuwa guda uku ne ba a bukata duk abin sharri in ya samu yan uwanka a jika kana jimami kana damuwa duk abin alkhairi ka so musu zuciyarka ta kubuta daga hassada ta kubuta daga gilli ta kubuta daga algus mai hassada baya so a fishi idan baka so a dika to akwai nau'i na hassada to waɗanda Allah ya jarrabe su su kuma ba mahassada ba ne amma su kuma suna so a cikin al'umma kar a fi su to su kuma ya ra'ayi musamman in ka kalli faɗin Allah madaukakin sarki tilkan darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah ce wancan gidan na lahira aljanna da kake ji ana magana akan ta naj'aluha Allah ce mun sanya ta ne mun ware ta lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba sa san daukaka a doran ƙasa kuma ba sa san barna to idan ka shigo taro ba ka so a fika riga in kana zaune unguwa ba ka so a fika gida in ka sai takalmi ba a so a fina ka kyau in ka yi aure ba ka so a humbata ka kyau in ka kai yaranka makaranta ba ka so a fi su kokari in za a ba da kyauta a yanka ne na daya mana da wani aramu ko babu to za da kuma la yu'minu ahadukum da kuma tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada malamai suka yi ta tattaunawa to duk alkhairin da kake so to wajibi ka hado da ɗan uwanka cikin shi daidai lokacin da kake addu'a Allah ya bawa ƴaƴanka nasara to ya zama to har zuciyarka kana addu'a kuma Allah ya bawa ƴaƴan makwabtanka da ƴaƴan unguwarka lokacin da kake so ka yi ado ka ke cire ne kana addu'a kana buri a ranka ina ma kowa ya samu ado irin naka ya ce irin irin naka haka ba da mai suka ce suka ce a'a duk waɗannan abubuwan da mutum ke magana babu laifi a kansu matsawar alfahari da girman kai bai ishe su ba wani sahabi an masa shaida yana da gaske wanda Allah ya masa kyan halitta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo suna gaisa da manzon Allah sai ya ga masa yace ni fa Allah ya masa halitta yace na rantsa da Allah manzon Allah ko da kyan katanar takalmi ba na so a fili ma'ana wannan dan sandal eslifa da ake sawa to kada ya zama mutane in sun gana ka safi sha'awar ta akan ta yace wallahi ba na so sai manzo Allah ya sa masa sharadi matsawar ba da girman kai bane ba da nuna kafuwanin su bane ba wannan babu laifi a ciki inna Allah jamilun yuhibbul jamal da haka kenan dan kaso in an yi ado daga karhe ka fi ɗan uwanka ko da kuma za su iya finka tsada ana iya yi ko mutum ya sa rigar dubu goma wanda ya sa ta dubu ɗaya sai ga ana ta sha'awar mai ta dubu ɗaya ko ba haka bane ba wannan sai sai motar miliyan uku wanda ya ta dubu ɗari bakwai riga shi zuwa kano ana iya yi ko? wannan ya kashe miliyan goma ya auri yarinya wannan ya kashe dubu saba'in ko dubu ɗari kuma tafi biyan bukata sai an gwada aka sannan kwarai ba a tsada yake ba ko? da haka kenan babu laifi kowa ya mallaki abin da Allah hore masa ya mallaka ba ka bakin ciki a haka amma dai kana so kai na kan ka ji ka gamsu ya biya maka bukata wata kada ka kalla ka ji alhamdulillah ba wanda ya fi ni ba tare da kana musu bakin ciki wannan babu laifi abin da ake tsoro shine lokacin da kake so kai kyan riga ko kai kyan gida ko kai kaza zai iya sa zaman to kana ji da kafafa kana ganin ka fi karfin wani ka wuce a gaya maka nan ne kuma da kake da matsala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin ko khardal min kibrin duk wanda akwai kwatankwacin kwayar zarra ta girman kai ba zai shiga aljanna ba maza Allah ne girman kai sai ce ghamtun nasi wa batarul haqq rena mutane da kin karbar gaskiya akwai mutumin da in ka zo da ka fara magana da bai da ka to wannan din wani ya mutun da ka ka zo zaka mutum magana da ka fara dan kalle ka to wannan din sai ka ji jikinka ya sanyi ko to wannan kallon da ya ma shi din yana haramta masa shiga gidan aljanna akwai rena mutane a ciki a gaya masa gaskiya sai yanzu kai nawa kake yau aka haife ka ne ba aka bude da ubanka to kuma hebe to ko kai ne malamin ubansa yayi aka gaya ma gaskiya sunan gaskiya sunan gaskiya ne ai ita a gaskiya tana sama da ajin ku so kin gaskiya da rena mutane wannan shine abin da ake jira ki zama kai wala fasada barna mutane da suke son zunubi da sabarmu da barna da sako da ashararanci da bid'a waɗanda Allah ya haramta musu shiga gidan aljanna duk abin da ake ta fama idan an zo bukukuwa mutane ku kaurace wasu abubuwa free wedding pictures dauke dauken hotuna bayyana tsiraici kaɗe kaɗe mamin wane ne duk ai ta faɗa waɗannan barna akwai mutanen da wallahi ba su da zama lafiya ya san ana wannan abu wani da an ce an hana to shi kuma daga lokacin matsalar ta fara duk yadda za a iya sama mutane hanyar da za su tsaye yi a je guri kaza zai ba da mota akwai gari kaza zai nemi gida a gurin abokinsa za yi abin da yake da bukata ko a yi barna a ce an kare doka wanda an ce ba a san a tsara gari kuma allah allah yake a zo bikinsa ya karya ya game za a yi so allah yana ba da aljanna ga mutanen da ba su da girman kai ba sa neman girman kai kuma ba sa so su ga ana barna a doron kasa wallahi mutumin da yake kyankyamin barna da sabo wannan alama ce ta imani mutumin da Allah zai bashi haihuwa yayi barna da ta'asa da bid'a mutumin da Allah zai bashi aure yayi barna da ta'asa mutumin da Allah zai bashi makami yayi barna mutumin da Allah zai bashi dukiya ya banzatar da ita waɗannan su ne masu neman barna ko ire-iren su ne masu neman barna masu lalata ɗan mata masu lalata samari masu satar kuɗin al'umma masu kaza waɗanda suka gino a irin waɗannan suna haramtawa kansu aljanna ce kuma an ka kalla a cikin girman kai da barna akwai rusa al'umma duk lokacin da kai barna kana hana wa al'ummar musulmi ne wani alheri da Allah ya so ya same su yanzu misali kalli waɗanda suke barna a kuɗaɗen gwamnati suna haramta wa al'umma waɗansu alkhairai wanda da ba dan sun yi ba da ya so zuwa ga al'umma kwana-kwanan da nake sai an ce an yi hira da wani ɗan siyasa ya ce 'yan siyasa ba su wa najeriya adalci ba ce kuma dukkanin su barayi ne a kama su so waɗannan da ba maɓarnata ba ne da sun yi gaskiya watakila wannan tagomin da muke wala da ba irinsa za mu yi ba da ba irinsa za mu yi ba da an yi adalci an yi abin da ya dace wallahi da mun wuce inda muka wuce a yanzu ƙasashen da aka ce lokacin da muke da mallakar jirage guda arba'in ko da wani abu ita ƙasar ba ta da ko ɗaya wani na je duk awa ɗaya ta duniya akwai jirginta a sama yana tashi ko yana sauka wani yana tashi wani yana sudu wani yana sauka kwaya ɗaya tabban mu da shi in ka ga jirgi a iyakon na wani mai kuɗi ne amma ita ƙasar da ya bata da nasa idan ƙasar da jiragenta shugabannin ƙasa za su haɗu su hau ya rikito ya faɗo saboda injin ya mutu ai ka san ƙarshen su ya zo su shugaban sojoji ya hau jirgi a ce ya rikice saboda ta ta makale kowa ya kai matsala a ciki to san kai in ka kalla duk lokacin da mutane suka so barna kowace iri ce to za a ga sun haramta wa al'umma su waɗansu abubuwa na alkhairu da suka rasa to wani alama ce ta cewa babu imani da tausayi a kansu waɗannan rikice-rikice inda ake yin su galibi waɗansu mutane sha'awar kansu ce ta sa aka aikata waɗannan faranta-faranta waɗansu a ce dan ana haƙo musu dukiya ne wasu a ce don suna so siyasa kaza ce ta gaza a ce su sun iya daidai lokacin da ya kalla la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi da dai wanda zai banga irin wannan ba wane ne zai so ya zo a ce dan Allah an kama baban shi ko an kama baban shi mutane na ko mugaye ne ko an ce in suka kama ka suka ma wani daurin wala ya kaba ta lalace na ji wanda aka hira da shi ya ce wannan mutumin ya ce wallahi ko an kama shi ba zai iya takawa ba ko an saki shi ba zai iya takawa ba ya ce ɗaurin da aka mai na masifa ne kuma dukansa ake so don allah irin waɗannan mutanen da suka ƙi suka isa ba da gudunmawa a fitar da al'umma kawai suna da wani hadafi a gaba su zama shugabanni waɗannan akwai alamar imani cikin zuciyarsu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wani hadisin kaga shi ma takaitacce ne kamar sauran takaitaccen hadisai da muka ambata amma in ka tsaya zaka buɗa su zaka tada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baiwar iya magana da Allah hore masa akwai ta wallahi zaka kalla rayuwar mu da za ta yi sauki idan muka dauki ɗaiɗaikun hadisai wannan arba'una nawawi na faɗa wallahi inda ita kadai za mu dogara da shi wallahi rayuwar mu za ta yi kyan da ba irin su take da akwai a yanzu ba za mu tada keta da hassada da mugunta za ta ragu wasu malamai suke cewa daga cikin misalan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi duk abin da ya faru ga dan uwanka so ake ka dora kanka a gurbin dan uwanka sannan kai hukunci idan an zo an tambaye ka wani kafin ka ce a masa ko kar a masa dora kanka a gurbin da yake idan masifa ta same shi za a agaza maka dora kansa a gurbin da kake kar ka bada ansa kana matsayin da kai din kake yanzu akwai mutumin da gobara za ta same shi a ƙone gidajensa a zubar da dukiyar shi abu a rubuta list za a agaza musu emergency relief ko tallafin gaggawa amma sai a shekara uku bai fito ba to da Allah idan kai ne dan kwamiti din dora kai ne gidan kai rushe da kai da matanka da 'ya'yanka kuka karasa kwana a primary school da yau kake so a baka agajin na? don yin samun malamai suka ce duk masifar da ta faru ga ɗan'uwan kaɗo da kanka a wannan guri da idan an tattara an ce a baku gobe da gaggawa za ka so ne ya kwashe idan ba za ka so ne ya kwashe ba to karka kwashe shi ne ma'anar la'imin a hadukun hatta yi shibba ne a fili mai shibba ne sai aka yi mitin da aminin aka ce kai wani na gaira da bukatar jari bara mu tallafa masa da naira miliyan uku kaddara yanzu kai ne baka da ko ɗaya ka iya kasuwa kana so inda dangarin za ka iya yin ta in kai ne za ka so a ce kar a baka in kai ne za ka so a faɗo ta bakar magana a kanka idan ba za ka so ba yi sama da suka ce to daga cikin gurbin layu min a hadukum duk tambayar da aka ma ko duk shawararka da aka nema ka sauka daga kan kujerarsa ka hau kujerar mutumin da yake ma'ana ka ce kai ne a irin halin da yake ciki ya za ka so mutum da 'yan mata a gidansa gandama gandama guda uku yana so ya aurar da su sai aka zo aka tambaye ka a aura ko kar a aura fara tambayar kanka ni ne da waɗannan ‘yan matan a gidana ya za ka so ne musu sharri ya za ka so ne musu kasafi ya za ka so ne ɓata wannan gidan naka ba za ka taɓa jin daɗe ba za ka yafe ba to kai ma duk abin da ka tabbatar ba gaskiya ba ne ba alheri ba ne kar ka faɗe shi ko ba ce baka ci amana har yau mutum ya yi takatsan za a wannan gurin kada ka yarda a ci zarafin mutum ka tsaya akan gaskiya kuma ka zamanto in kai ne za a hukuncin ya za ka ji wanda daga cikin magabata aka ce idan ya shiga kasuwa in ya sha'awa zai sai inabi to in ya saya sai ya sake sayan wata leda wannan na makwabta na ne wannan na makwabta na ne in ya sai tattasai da tumatir da salad in ya rike a leda ya ce to zuwa mu kuma leda biyu ko uku wannan na makwabta na ne wannan na makwabta na ne yana zuwa kofar gida kai wani higa da gidanku higa da gidanku higa da gidanku sai ya shiga ranar sai ya saho inabi a meƙa gidan wani a meƙa gidan wani a meƙa gidan wani ɗaya makwabcin sai ya fito ce aka ramu kalla an ce kai ka bada inabi a kai gida na ce eh wallahi ai ba na sha sai ce wallahi ni kawai na tuno manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ban duba ba kana sha ko baka sha kawai na duba mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga idan baka sha ka nemi sha ka bashi so inda haka muke a rayuwar mu wata kila wallahi da dan sassauci da dan sassauci waɗanda suke cikin kunci waɗanda suke cikin damuwa mu dora kanmu a gurbin su in aka ce a agaza a taimaka za mu ga za mu iya taimakawa a zo a yi taimakon kai da kai ta'awun wa alal birri wa taqwa wala ta'awun wa alal ismi wal udwan wala da za mu zauna lafiya ka da abinda muka faɗa daidai Allah ka amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana mu gyara kuskuren mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am akwai waɗanda suka rubuto suna da buƙatar addu'a muna addu'a a gare su dukkanin abin da ya tsaye musu ya gagare su ko abin da suka sa a gaba da waɗanda suka sa alkhairi a gaba ubangiji duka biya mana bukata Allah ka kara mana imani ka tsare mana imanin mu da musuluncin mu Allah ka taimaki shugabannin mu karfafe su akan adalci shugabannin mu na sarauta da shugabannin mu na siyasa ubangiji ka kama hannun su ka kai su zuwa ga adalci Allah ka sa musu san talakawa da san adalci ga talakawa su cikin zuciyarsu Allah ka sa su so musu irin abubuwan da suke so su a karan kawunansu ubangiji ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka taimake mu Allah ka samu cika da imani alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin amin amin